إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmin gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 439 wanda ya dace da tara ko? tara ga wata na harko shekara da goma sha takwas. a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da da biyar a littayin alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz darasi na ɗari da da biyar. a insha Allah za mu tashi mas'ala ta hudu kan nau'ikan ciniki da aka hana albayu alabai ahi ana ga shi ne cikin nau'in da zami cikin ciniki da aka hana hana tayi akan tayin dan uwanka ko hana ciniki akan cinikin dan uwanka kina wani ya fara sayan kaya ana tattaunawa an karkata ana ƙoƙarin a sai da kai ka zo ka yi ƙari a'a kai na kai can mun ƙare shi kuma baya ko kuwa mun yaki yanzu mana hama ka yi magana mangaza a aji a idon kama kai kabar mu ƙara da matsala bace ba mu kara ba ba na insha Allah ya yawa haka ne ya mai bayani ba mu karanta nasin ba a cikin alƙashin mas'alar hana sai da wani abu baka karba ba a kan shi ne yake magana kenan za mu karanta don ƙarshen ina ga da muka yi haka ne bayanin abdullahi bin abbas na cewa manzo Allah ya ce wanda ya sayan abinci kai sai da sai ya karba ibn abbas ya ce iya tsammani ma ba magana akan komi ma ba sai abinci ba an kai ciniki ba ka ɗauko ba kakka sai da iya hannun mai shi magana kenan sai muka yi bayanin wannan da ibn abbas ya ce iya tsammani har abinci shine ce wannan magana ta ibn abbas da yake tsammanin abinci ba shi kaɗai ba ko ma menene ya ce akwai nassin hadisi marfu'i kenan manzana sallallahu alaihi wasallama ya haɗi cewa komin ba sai abinci ba shine kawo ruwayar ta hakim bin hizam shi muka yi ta ran na ga ya ce hakim bin hizam ya ce ƙulutu ya rasulallah inni ashtari buyu'an fama yuhilli li minha wa ma yahrum alai hakim da yace ya rasulullah ya manzan Allah ina sayan abinci me ya haka halitta gare ni me bai halitta gare ni ba sai ce mishi fa shi tare ta bai'an idan kai ciniki ka kunta bai'an din kai sayan wani abu fala tabi'u hatta taqbidahu kakka sai da wannan abun a hannun mai shi sai ka karba wannan shine bayanin na hakim bin kenan ba sai abinci kadai ba sai wa an ta'us an ibn abbas shi ma ta'us cikin almajin abdullahi ibn abbas shi ma ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqtalu duwan da ya saya abinci kai ya sai da shi sai ya auna mana ya auno shi daga hannun mai shi ya gano ne sai fakultu da ya ce abdullahi bin abbas shi ta wasu albashin abdullahi bin abbas ne zai ji magana abdullahi bin abbas ya ba labarin manzo Allah ya ce ka a sai wanda ya sai abinci kai sai da sai ya auna ya auno sai ya ce abdullahi bin abbas ala tarahum yatabaya'una bi dhahab wa ta'am ruj'an baka gaba suna sai da suna sai da ciniki da zinariya ko da abinci mana suna jinkirtawa ba kai tsaye ba kenan duka maganar dai cewa bai halitta a yi hakakin in ba ka ɗauko ba kuma magana ta hannun sai da magana ne aka ciniki zinariya da zinariya ne aka hana aka hana aka hana mana jinkiri amma na maganar wani abu daban ana iya saidawa a yi ma'ana a yi bashi a takaice nan shi dai abin da sauka masala ko maganar ba sai abinci ba duka ciniki iya cikin wannan masalar kakka saida a wajen wanda yake sai ka ɗauko duk da kawo ta bin abbas ta masala din dai abin gudanar da hakimin exam cewa hana sai da wani abu iya hannun mai shi sai ka karɓo shi ne na gade bayanin muka satin hijira kuma gada a sama kayan nan magana da dan kawo da muka bayani a sati da ya gabata na na zama a ranar juma'a daman an yi tambaya a ranar juma'a asali na magana ta na a ranar juma'a a masallaci an hana zama ka zamana kan mazamanarka ka daga guyoyinka sama ka sa hannunka ka gama guyoyinka haka shi na kace a ran juma'a a masallaci ke ba duka wani juma'a ba wata banda ce wani iya wani zai yi ya ce wai duka wani juma'a gaba daya a a juma'a a masallaci ran juma'a sai kenan za mu tashi alabai alabai akhi magana hana sayan ko ciniki akan cinikin dan uwanka ya fara sayan kaya kai ka zo ka saya duk da nan ana maganar akwai irin ciniki wanda an yi magana an kashe kahin ya bada kargaye shi kai kace kai ka saya ba kurin bana wurin tayi ana tayawa dan zai ka magana an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal la yabi' ba'dukum ala bai ba'd abdullah ibn umar ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada daya dayan ku ya ciniki akan cinikin dan uwan shi kenan kan shashen ku su ciniki akan shashi kenan sai wani ya magana ka zo kai kai magana aka nan hatta magana hutuba da ɗaya ne da magana hutuba akan hutuba dan uwanku da ciniki kan ciniki dan uwanku da abu ne da yake bata zamantakewa wannan ya shiga ya magana an kare ka zo kai ka ƙara kuɗi kaga dole abar dole abar na na dole abar na wannan wanda ya saya kaɗan a ba wanda ya ƙara haka magana arme duk ɗaya ne to nan magana malamai ke yi daga ya taya ne ko kuwa a abinda ake magana cinikin da ya karkata da amma da an taya ka goma sai da ba to kenan wani yankin ci sai da ba wani bai ace wani bai sai ba dan ka kanta bai sai da ba karama kai ba kara ba ke wani ya dama zo kara to na menene hukuncin ba ta wadatar za mu yi hakuri iya kusa shi kullum ana masu alayawa an karin ba ba sai sun ya katan ba kanakin ba yanzu magana ciniki kenan kakka ya shiga ya karkata kakka kara haka arme ne kayan magana don wani an shi labarin wannan ya shiga yawan ya san hira hanzu ba yanke mishi ba bai hana wani zo shiga tunda ba ba shi ba amma an ce shi kenan za a zo a bai kuma sai an yi magana kaga bai bai zo da ka shigo ga kan kimi hali ne ko kashi kashi wani abu daban da kaga za a tara nashi kuma da biya mun ce ka akwai matsala وعن ابي هريره wannan ruwaya bukhari muslim ya kawo ta haka sauran ne wurare in sun abi dawud ya kawo ruwaye kenan bayan bukhari muslim wa ana abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal la yusmi almuslim ala sawm akhi nan sama ai magana kullun ciniki ya baka ce ya saya ne an sai a yace magana matai kaddayan ku yayi tai akan tayin dan wanshi ya saya ta kaza me shi iya kokarin ya sai da ko masa bai amma ba kula shi kace kai ma ka shigo cin tunin na taya kaza to kakkai kinti ɗaya ne kurin ba a ta yin ƙarin kuɗi akan kuɗin yadda ɗan wanka ya sa kai ƙaya sama to wannan masala ce bayan ka ta sai zai kawo waccan ta maganar wantare ya yi a turanci 1000 shar na masalar a kawo kaya gashi nan misali gwamnati da ke nan za a kawo kaya kayan gwamnati a kimanin ake wani wuri haka ka'idar da suke yi suna yanke wani kuɗi kai kasar haka nan to amma samu ƙari a gwamnatance yana iya ɗauka ya ce wani abin nawa an ka taya jika goma idan kudin da aka mai a hukumce ya kai wani bi kara ba ko da kana kai miliyan guda jika goma sai ka ce na saya goma wanda ya kara shi kenan ciniki ya kullu musamman bisa zama su ce ba sai da maka ba su a hukumce kwace na aka saya kai wani ce jika goma saya har ta jika goma na saya to wani bi kara ba an sai da mushi to iyawanni akwai da ake turi da gangan ba ni da su in sa kayan ya tsada sai ya zo ya ce ya ƙasa ya ce goma ya ce nasa sha biyar ta wani ya ce ishirin haka suke da gangam duk da anan an samu lokaci wani isi ya yi maganin wani abu a nan garin in aka zo in aka yi wannan wantar in aka ce kaza ka ga ana ƙara in aka zo ƙashin kowa bai ƙara ba in baka saya ba kama ka zai wallahi shi magana abin da ko na bas kuma anan garin bas ko anan garin aikin aikin su kenan kuran ba su da kobi su je kurin sa kan ka yatsa zan kita kuran ko ko an sa bas kurin su nemo wani in ba ƙara ba in ya ga dama saya to shi in dai ce maka aka ce kaza ka tsaya kaza ka ce ka tsaya kaza ce to ka kuɗin sai ka haka kama ka zai wallahi kama haka to abin shi za abin ya rage nan kenan a takaice muna magana za a shar'ance me matsayin haka a hudo kaya a ce kaza wa zai ƙara shi ma an ce an hana ciniki a kan cinikin ɗan uwanka haka mutum zai kama wancan an hana ciniki a cinikin ɗan uwanka to ba haka bane anan don mu gane abin da ake magana sai karin fasara maka wancan magana ba kun daga tayi bane ba a tayin da an karkata sai magana magabata suke cewa za ta raka na wata ƙara ba suke cewa in an kusa an ƙara musu ƙariya ne kan daga shiga amma daga tayi to sai yake cewa wala ba'ata bi dhalika fi bi'l muzayida iza kana yudu shara si abinda yake cewa nan babu laihi labasin zarka babu laihi wajen tayin fil muzayida shi muzayida shine kenan ana akakan sai ana neman karewa wanda ya kara wa zai kara shi muzayida bai muzayida ciniki ne wanda muke tare na wantare na wantare kurin wa zai kara ana neman mai kari shi mai shi ya sa sai da wake amma iya neman wanda zai iya ba shi kuɗi mai yawa to ce babu laihi a wannan hali na ciniki mai neman ƙari iza kana yuridu shari'a in kai tsakani ga Allah kana nin saya ne ba dan kai turi ba dan can akwai ruwan na annajash annajash annabi ya haramta najash ƙara kuɗi cikin ciniki baka ne sai wani haramu ne to amma anan in kana ne kai maka saya ne ya saya jika goma kana ga an ƙara sha ɗaya za a yi baka kan ta na sai sha ɗaya nan ba hana ba irin wannan ga hujja kan haka ya ce ƙala a ta a ta abin abin rabari a cikin malamai na tabi'ai manyan manyan almajiran abdullahi bin abbas musulun suke sahabbai da ransu wanda almajiran sahabbai ne sai yake cewa a darakatun nasa yani tabi'i ne ya suke sai ka samu sahabbai akan da suke ya samu sahabbai da ce mutane kai mutane da isko su wa isko sahabbai isko suna shi tabi'i ne ya ce na samu mutane ya ce lairauna ba'asan bibai ilmaghanim fi man yazid wannan ruwa ce ta ma bukhari ya rubuto ta ya ce ba sa ga laihin a cikin sai su a suke a can da a can da ana wa ganima kamar ke ake wa kan gwamnati su ma a can da abu na ganima na saidawa ana so a saida ba ba a ji shi ba haka in kana na gwamnati kayan gwamnati su ma a can da ganima ake wa ya do wani kan saida mana ana so a saida dan ba a ji shi ba a ji ba ya sai ya ya mai kudi ya ce wasu ya kaza to haka suke sabai nawa a sha daya a sha biyu to shi anan an mutu tsakani ga Allah niyya yake saya a ce babu laihi dan kai ka saya goma babu laihi ya saya sha biyu ka ji magana kenan ana neman ƙari ake nema kuma ka ƙara don kansu ka saya sannan ba ta kai laifi magana ke ne su kai mana yawwa amma ka ƙara ne kunnan ka sai tsada ne shi ne haram dama kuma annabi ya hana shi sai ya ce wa amma kenan shi ne ce la rauna ba'asan bi bi'il maghanim fi man yazid kenan sabai ba sa ga laihin ciniki na sai da ganima da ake cikin waye zai kara waye mai kari aka suma suke tana wa zai kara wa amma idza lam yuridu shara wa sawama bi ziyada bi ziyadati liyantafi al ba'i amma mutum ba niyyar sai be yake sai zo yi ta yi kari don ya ƙara kuɗin ga mai saidawa kan ya tsada to a nan falaye juzu bai halitta irin wannan ciniki ka ƙara ba don ka saya ba li'anna haza huwan najash alladhi naha anhu nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine najash annabi ce hana a cikin ruwa ta zo annabi ce hana najash annabi hana najash me an najash irin wannan ƙara kuɗi ba da ne sai ba wa qala ibn abi aufa ya ce annaji da cin sabai annaji akilu riba ha'in mai yin turi na ciniki macin riba ne kuma ha'ini na wakili ha'ini ne a takaice da ke na haramu ne ka yi ƙarin kuɗi ba da sai kwagan baki da mai kayan ka yi ɗaɗa na yi don ka taya don ka na daraja ka taya don a ga abin da wani da sai ya kai turban wani duka haramu ne don suna haka nan a takaice da ke wannan shine kurin bayanin hana sai ciniki akan cinikin wani an amma banda irin wannan nau'i inda mutum ya neman ƙari amma an ƙare an karkata kudin zuwa bada kai ma kawo kai ka kahari shi ne ba na ke magana anan sai bai'ul ina shi ma haramu ne mai bai'ul ina wanda yawa ke yin shi da wajen wasu 'yan kasuwa Allah shi da mu gaba daya me zai ma tafsirin bai'ul ina yace wa huwa an yabi'a shay'an min ghayrihi bi thamanin mu'ajjalin wa yusallimahu ila al-mushtari thumma yashtarihu qabla qabla thaman bi thamanin naqadin aqalla min dhalika al-qadar aqalla min dhalika al-qadar ya suke shi ce shine ciniki huwa an yabi'a shay'an min ghayri min ghayri ka sai wani abu a wajen wani bi thamanin mu'ajjal da kudi bashi shi mu'ajjal a ce ajalin na kadan na kadan ko ajalin na kadan mu'ajjal da abin za a ce a gaba a gaba ne mu'ajjal bil ayn ajil ayn ajil abin za kai tsaye shine ajil na hamza ajil miji abu a gaba shine bambancin ajil ka shi ce bambancin muhimmancin makharijin huruf zan ba makharijin hurufa in ga ta kun kuci ajil a gane ajil ajil bil ajil illa kun gane wajen mai magana in kana magana ka san makashi da ka hauje sa abu da ke ni ajilan aw ajilan ajilan wanne ne kenan sai ka ce ajilan kenan ka san da kai tsaye ne ko ajilan ne ko a gaba ne eh kudi hannu ko bai shi shine ajil kai tsaye ajil bil hamza a gaba yace to shine mutun ya sayi wani abu bi samanin muajjal da kudi bashi wa yusallimahu ila al mushtari sai ka mekawa wanda ya sayan misali kana da misali maka ce in sayi radiyo a wajen ka bashi sai ka meko min ita ga radiyo jika ɗari na saya ka sai damu ne kuma ka mekawa mai sayan ya meko min amsa hannuna su mai shi tarihi kabal kabal kabal bayan shi kaban a jika ɗari ko a jika ɗari bashi to ba kuma ban biya ka ba kai tsaye ce to yanzu yanzu sai wani sai na samu sai na samu kudi kudi nake so yanzu wallahi kudi nake so wani ka saye ta nawa ka saya to ka saya jika 120 he ka he ka ce mun kai ka saya ka saya jika 120 haka na ko a jika jika 80 kace na na saya jika 80 kace jika jika 80 kace jika 80 ni 100 na saya kace saya jika 80 ko 60 an kace ka saya jika 80 to yanci na sai da maka sai mika maka radio ke ka ban nawa tamanin ka bani nawa ka rubuta kake bi na aka yi jikari nawa ka bani ba tamanin gwada ba ka ke wasu ake amma Allah dabara ta riba dabara ce ake waka ce an ci riba ya wato irin wannan ribai ta yi haramci a wajen Allah da abu za a ma Allah zai gama Allah ko kawai shara wayo masa Allah ma asaba sabata mugu azaba da ba ma ko irin ta ba ai dan sun tahayul neman kauce ma abin da Allah haramta ta dabarar dan adam duk abin za a neman kaiwa shari'a dabara Allah lan ya tsanni kwarai sai aka ma asaba masu saurautar subudu wannan yahudawa aka shayi su koma birnuka ai dalilin mai dabara Allah ya haramta ka ya haramta musu kamin kiyi su mutu su bai kamun kiba kuma me addinin yahudawa duk wani abu an ba ibada ba rasuludu haramu ne rasuludu haramu ne kuma mene ne in dai ba ibada ba to sai suke dabara su rasuludu Allah ya musu jarabawa rasuludu ki sai hoto a saman ruwa ko ina ko ya kama an ma ya kama bai kiran shi ka saman ruwa ta yawo gashi nan an ya kama rasuludu dan jarabawa ba wahala ka da hannun kai kamun ki ka ci kayanka to shi kun suludu hana wata ki to yanzu me suka yi yanzu to za abin da za a yi kan mu hortar ba mu hortar sulu in za su tashi ran juma'a he su sa fatsa ta kamin kihi he su tashi su tafi su gida rasulu musu dawowa ran ladi in suka dawo kihi ba da sulu ba ka ma kimi ya kama kin sulu ne da yazo a shi ne a kama amma sulu ba su asibisi ba su ba sulu amma kihin sulu ne asu suka ce kan wani abin ne Allah ya musu wani mugu azaban to ita ma bela ina wata an hana riba to amma mutum wani yaushe dabara zai zai fara yanzu ka ban bashin kayanka a shi ka ɗari ka rubuta sammin a sama kuma na zo na sai da mashi shi ka tamanin ka ga tamanin ka bani ba ba ɗari ka bani ba amma ɗari ke mina to duk ɗaya da wacce gidan wani riba ce ta dabara shi ne bayan ina riba ta neman kauta dabara a kauce ma wai Allah dabara to irin wannan ita ma haramu ce shi ne ce wo an yabi a sha'a min gairihi bi thamanin shi ne sai da ma wani abu da wani abu da kudi mu aje kudi kudi bashi wa salimu la mushtari ya mai kawa mai sayan dukiyar su mai shtari ya kuma ya sayi wannan abin kamar kamar sabar ka hanyar a biya shi ka sai ka sayi abin bi thamanin naqadin da kudi hannu aqalla min zalika qadar kudin da bai kai wancan ba domin amma me yayi matsala ba matsala ka sai da misali inji ko mota ko ma me bashi cika kaji ka sai da mun bashi na biya ka wataran aka samu wani bukata ina isa jika hamsin ma tunda a nan baka bi na bashi shi nan ba hana ba eh na sai da ma tsakanin kabin bashin kaya na saya bashi na biya wataran yi bukata ta kama hemi ciniki da kai kwano ka saya nan ba hana ba amma wannan dan a ciki akwai bashi akwai yaudara kudi ne kasa bada da ruwa ba aka kauce aka kaunar tarka shi za ake haramta wannan amma wannan ya sai ya biya kan shi ne kai ka kare ya biya ka kudin samun cikin gidan ba lahi bane ba sai ya ce ya kawo ruwaya wadda abu dawud haka ibn majah rutu an ibn umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'tum bil'inah وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم عبد الله بن عمر كبار لابارن cewa النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا تبايعتم بالعينة an kuka rika kasuwa ribata ina ciniki ina ka irin wannan ribata dabara ka sai da kaya bashi kuma ka zo ka sayi wannan kayan kayan a biya ka da kudi kasa da haka wa khastum adnabal baqar kuka kama wutsiyar saniya wa raditum bizdar kuka yarda kuka nutsu da shibka me ma'ana magana nan kenan kuka ba kiwo gaba kurin kiwo da noma kuka sa gaba ruwan kudu shahadu bismillah da aikin Allah kurin a kiwo a yi mana a yi kiwo a yi shibuka gona da garka da kiwo kuyi da ku kuka bar jihadi fi sabilillah kuka nutsu akan wannan abun ba noma da kiwo gaba kadai to wannan abun in kuka yi haka manzo Allah ya ce kenan ga barul ina uku ne ga barul ina ga barin ga ba ba kiwo gaba da ba noma gaba kudin kuka sa gaba to ga abin da Allah zai muku subhanahu ta'ala sallata Allahu alaikum zullan Allah zai gama ku da wani kaskanci kuma wannan kaskanci yace la yanzi'u ba zai raba ku da wannan kaskanci ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma kan tushen addinin ku tushen addini haramta riba kulawar jihad fi sabilillah rishin kadda noma da kiwo su raba ka da Allah da aikin Allah duk da annon sai sama ya tabbata ya bada muhimmanci game da maganar neman da maganar noma haike cewa inda za a tada kiyama kana da wani iri da za ka shibka ka shibka ta fi canci a yi ragwanci na abin da ke zargi ka ba wannan abin gaba kurin da kuma tana su kurin su kurin shi kurin ya noma da kiwa ruwan shi da haka Allah kurin ya noma ya kiwa ta gama kullum abin shi halaka kenan akwai da mutane ba ruwan su komi shi kurin to wannan shi da ake zargi ba wannan gaba amma ba haramta ba kiwo ba haramta noma ba amma an bashi muhimmanci a cikin aiki a cikin aiki na wanda na magabata da suke yi har ma gashin ya ba magana wai kasan muhimman basan aikin manza ko da ce za ta da kiyama ga wani iri kaka yadda shi hannunka da sai shi kinan kaka ci a hannun abu da dama amma dan nan ana magana ba wannan gaba to kinan nan shi ma da bai da ina haramu ne irin wannan ciniki na dabara Allah ya haramta shi riba ta dabara sai bai'ul ajali bi ziyadati fi thaman bai'ul taqsid kenan aka mai suna anzu nau'in ciniki na bashi a ƙara ma kuɗi dalilin lo- bashi ƙara kuɗi dalilin bashi yau na kyar mahi yan bariki su aka yi bashi mai yawa yan bariki aka bashi yan bariki yan kasuwa suke ma yan bariki to wannan ma haramu ne ya kawo shi a layin haramu da yan wa'anan akwai malamai Allah ya shiga wata musu wasu malamai suna kawo wasu hujjoji dalilai na gyara wannan abin suna mai suna bai'u taqsid bai'u taqsid kenan wanda dalilin bashi a maka abin kashi ka biya a hankali kai tsaye ka biya a hankali tunda bashi ne a makari kuma da yawa daga cikin malaman Saudiya yanzu sun karkata kan wannan abin amma shi a nan iyakan masu ganin cewa wannan ciniki haramu ne kama albani rahimahullah cikin littafin sila sahiya kwarai da duka talifata ya yi magana da yawa da irin darussan shi kan wannan mas'ala kwarai ya raddi abin tsakaninsa da malaman saudiya kan wannan mas'ala wanda kwarai ya gaba wata hujja da za ki kawo hujja bace ba ta halatta irin wannan cinikin ya kawo dalilai wanda bayan nasan hadisin da wasu kawo ruwayoyin me za mu ga magana abin da yake kawo mas'ala insha Allah ya ce bayan ya maka bangana bai'ul ajal bi zarat fi saman ciniki da na bashi a ƙara kuɗi mai suna a yanzu bai'ul taqasid haka suke mai suna yanzu wa an abi hurairah radiyallahu an qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a bai'atayn fi bai'atin falahu awkasuhuma aw riba ruwa da abu dawud haka ibn maja ya rutu karkashin wannan ruwa ce albani cikin sulat sayyar nashi karkashin hadisi na 2,226 kwarai ya yi hada magana kwarai da manganin magabata magana tabi'ai kan tafsirin wannan magana da wani suka insu samma kabin harb wanda ya rutu wacce ruwa ta hana bai'atan fi bai'a ya kawo manganu misali irin nasu tawus irin su amamu auza'i irin su imamu sauri wanda suka fassara wannan magana akan cewa don me maganar annabi hana ciniki biyu cikin ciniki daya shi ne masu halitta suke kawo misali yanzu kudi hannu jika goma bashi sha biyar masu halitta ne suke cewa su ce ai inda aka hana inda aka tahi ba a san ba ko nawa ne shi ne haramu kudi hannu bashi kudi hannu jika goma bashi sha biyar yau duk mai hankali ya san nan kaɗace kayan kace ma goma ka ɗauka ka tare kaya waye a ce an ce wa annan wasan kuɗin ba da ka ya sani duk mai hankali dai na ce ma wannan kayan wannan kayan nawa kudi hannu jika goma bashi sha biyar ya ka ɗauka kamar komi ba yau an ce an ce ba san kuɗin ba nan ya ce ai wai bisa inda aka haddace kuɗin aka ce sha biyar ya ce sai isa sha biyar a nan ba lafiya tun da ya harkudin amma ya tafi ne yi ai dimmin ci dimmin hankali ya sani wani magana na ce ka na ji ka goma kudi hannu ba shi sha biyar he ka ɗauka ka tafi baka ban kobi ba ka ce baka samu kudin wasa he ka hauji bakinka abin da shi kenan shi ne kenan shi ce kenan wani abu na yi wani wani tafsirin ya saba ma zahirin abu kuma tafsirin wasu kawo ruwayar ta kamar sama inda kawo ruwayar ya bayanin ma'anar magana kudi hannu ba shi an ka ce ba shi yanzu garuwa garuwa da zaka mana wanda ke hujja akan ta take ture wancan tawilin sai ce yi abu hurairah yake cewa wannan ruwaya abu hurairah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba'a bai'ataini fi bai'a wanda ya ciniki biyu cikin ciniki guda falahu awkasu huma aw riba ya ɗauki kaɗankin ko ya ɗauki da yawan ya ci riba haka manzo Allah ya ce haka manzo Allah ya ce gwamnati hadisi ya tabbata shi ne ba nake cewa wani iya ture dukkan wancan tawilin kuma ga nasoshin fahimtar magabata cikin malaman tabi'ai to kuma ga wani hadisi wani hadisi marfu'i ne wani hadisi marfu'in hadisi ne manzo Allah wadi yace duk wanda ya ciniki bi cikin ciniki guda to balau au kaso ma ka dauki ka dankin aure ba ko ka ƙara ka ci riba kudi hannu bashi kai kudi hannu jika goma bashi sha biyar sai manzo Allah ya ce ka dauki ka dankin an ka dauki da yakin wace ka ci riba kun haka manzo Allah ya ce ka ɗauki goma shi ne daidai da ka ƙara akan goma ka ci riba shi za albani tsaye akan haka nan kurin ba wani halicci kan haka sai bayan wannan ruwaya ya ce wa an simak an abdurrahman bin abdullahi bin mas'ud an abi qal in abdullahi bin mas'ud ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an safaqataini fi safaqatin wahida duk ma'ana guda ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki biyu cikin ciniki guda qala simak me cikin suka ruwata yake cewa me ma'ana ciniki biyu cikin ciniki guda yace huwa rajul yabi'ul bay' shin mutun zai wani ciniki fa yaqulu sai yace huwa bi nisa'in bi nisa'in kaza in bashi nasa ma'ana nasa bashi kina a gaba mijin kirci in bashi ne jika kaza maka misali in bashi ne jika sha biyar an kudi hannu ne jika goma wabi na kadin an kudi hannu ne bi kaza wa kaza jika kaza ya ce wannan shi ne ma'anar bayatan fibiya kan wannan kwajin sisirsa ya kawo bayanai da yawa na maganin na gan kudin na irin su tawo su irin su ibn siri wannan wannan mekata wannan imam al-auza'i na tafsirin wannan magana akan haka kurin abinda annabi hana kurin ba a ciniki biyu dalilin ba shi ƙara kurin ka ɗauki kaɗankin shi ne daidai ɗan ka ƙara kan kaɗankin ka cire ba kurin akan haka shi ya tsaya kwarai kuma ce ‘yan uwa ya ce adiba ruhi musulunci bayan wannan musulunci addinin da kwarai ya yi kwaɗaitarwa kan taimakon juna da ba da lada ga wanda ya ba da bashi idan ka ba mutum bashi bashi na baka jika goma ko jika ɗari Allah saboda fadalar bashi Allah zai ban lada na kamar na baka sadaka za a ban ladan sadaka a cikin takarduna to misali to kuma ba mana kuma kace kuma gonzo kuma dalilin bashi ka tuci mutum gabe kari akwai wani awon na ruhi wani musulmin dan dabban da kuɗi kare kai kamar kari wasu na ka'a ai saboda in kuɗi hannu ne ai riba ka sa abin kasuwa wannan da da adam gaskiya anan dai ba magana rahama ba magana tausayawa kuma an kadiba shi mai wani maganar an kadiba irin masu mutum goma wani magana kayan da yake hannun shi na miliyan goma wani takwas kudin mutane ne shi ba mai haka ba masu na abin kadiba mafi yawa sun dawo kayan miliyan kayan mutane daga wani wuri daban su biye ba musu kayan dalilin bashi daga kan kadiba gani masu magana kadiba mai an kasuwa masu abin tun an kamar kanti ne wani abu gusun ne an mai wani karin wallahi an ka bincika wallahi can in je dauko kayan bashi ya dauko iya iya da bashin shekaru ma bai biya ba shekaru Allah bai biya ba ɗan miliyan ka mawushi ya kama hujja to ayin aka ce a bada kuɗi hannu kaza akwai matsala shi kuma cikin karin kobi ba haka mata kai ma ka tausaya mutane shi ne ka samu kuma lada kuma ka samu lada ka shiga akalla ka samu kasamsu ba eh an ci haram ne ko sun ci halaka ne ka saka kana cikin matsala ne ko ma me ka akwai matsala ne abun to nan kuma kana da garanti ka samu lada idan ka bada ba karin kobi kamar a cikin kada ka imani annabi ya hauka kana lada kana nutsuwa kana cikin lada amma wannan ɗayan biyu ne ko a kama ka laifi ko ba ko biyu ba lada kai kan ka sani ina lili sa kanka cikin rahama ma ka nemi rahama ta Allah man ka nemi afuwa ta Allah ka yi gaba da bashi da bashi da kuɗi hannu gaba da daidai haka kamata gaba da gaskiya kan dalilin bashi to nan abu ya zaune biyu misali ana sai da kaya misali shinkawa cika ishirin a kanti ni dan kasuwa ne amma ban da kanti na sai shinkawa sauransu sai in je in so shinkawa zan ba misali wasu ma'aikata ko wasu bashi a nan ni ba a man magana wannan ƙarin da ainihin sai wani ni ba nake so yin sai da shiga ashirin kuma shiga ashirin na siyo ke a nan wannan ba wannan bai cikin tsarin da ana ɗan kasuwa masu sai da kaso so kari ɗan kasuwa jaka ashirin sun suka sai dama yan baraki bashi shi ya wancan bashi bashi da ƙarin zai mai da yawa ma zai ba da bashi to kai wannan ba a magana irin wannan dan da wannan shi ya dan sayarwa ya jika 20 ya kara jika da jika biyu abin da ya kara dalilin riba zai samu wannan ba a kiran shi na magana ciniki bi cikin dama shi kanshi sai wai da masu masu kan da yawa yake dan riba shi illa anan kuma Allah san ko zuciya kowa kaka dauki damar dan ka gaba shi yake so kamar ya kare sama da yadda kamata ka mishi dan Allah san zuciya mutum eh amma dai wannan a karar ahili bai halitta dalilin ba shi kawo duk da wannan wasu malamai Allah cikin su suna ga ana iya yi ta wannan dabarori Allah ga wata mana gaba daidai to shi amma shi anan mu tsaya nan shi anan ya tsaya kurun nan ya tsaya kan irin wannan ciniki kurun haramu ne iya cikin masu ganin haka sai na gama magana hujja cikin albanin cikin littawan ci kwarai ya tsaya ka haka nan ya nu ta an ce ana iya yi Allahu alam amma dai wannan shi zai iya kan kun- irin wannan ciniki na ƙara farashi dalilin bashi haramun yan kai Eh, sai bai'ul ma'awamati bai'ul ma'awamati cinikin shekaru cinikin shekaru eh me bai'ul mu'awama zai ma tafsirin shi bai'ul mu'awama ta shek- cinikin shekaru yace ana abi zubair wa sa'id bin mina an jabir bin abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'an al-mu'awama wa qala ahaduhuma bai'us sinin wannan ruwa imam muslim ya ruto ta haka abu dawud haka ibn majah cewa jabir bin abdullah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin mu'awama wani suna ce mishi bil sinin cinikin shekaru ai jami'a ma'a daga amu ne ibn munzir ke tafsirin wannan mas'ala wa qala ibn munzir wa ajma'u ala anna bai'i thimar sinin la yajuz a malamai sun yi ijma'i kan cewa bai misali dabino ne wanda ya ɗin itace ko inabi ne bai halitta a zo gona ta a ce wannan gona ta kawa ne na sayi abin da ta ta huddo shekara uku ko shekara hudu ko shekaru kunan haka a yi shekaru kun da abin ta huddo a nawa ka sai da mani wanda dabino na ka dabino shi shekaru ki yana ko a yi ciniki shi ne aka hana nan wani zai kawo maka masala ta maganar salaf ba ɗaya bane ba ta salaf mu ja gaban salaf mu ja da kawo mana gaba yace wannan shine ake sun ha kenan ijma'i ne bai halitta ku zo ku yi cinikin gona wata garka tsawon shekaru ku zan biya na saya da abin ta hudda bai halitta qala khattabi al mu'awamatu mufa'alatu min al 'am daga 'am daga shekara ne abin gama shekaru وهي بيع السنين شيني تشنكين شيكرو ياكي شي أن يبيع الرجل آه أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين شيني yanda ake yin shi mutum zai zo ya saida ma tusumirhu nakhala aw nakhalat bi ayaniha sinin mutum ya zo ya yi cinikin abin da dabinuwa kaza ko dabinai kaza na garkawa ne dabino kaza ya aina dabinan ya ce shekara da wani dabino da abin da ya huda shekara kaza na saya shekara kaza wa zagarun wannan rudu ne li'annahu ya bi shi an gairu mawjud ya sai da abin da babu shi wala makhluqin halal aqad abin da lokacin da aka cinikin ba ba a mai abin ba wala yudra ba a san ba ma an yi ko ba an yi ba hal ya kunu zalika amla wa hal ya timu nakal amla za a yi dabina ko ba an yi ba ko ku an hara iya ya hara ya gaba ya lalace babu kat nan wani zai soko maka maganar salafa da muka ce ya halitta mutum yi kwamanikin gana abu mutanen madina annabi ya suko su suna salaf ko salam suna ciniki da mutanen sham na nau'i kaza kai dabino ko sha'ir kaza tiya kaza ko sa'i kaza kai zuwa baɗi ko shekara biyu me bambancin su da wannan bambancin su da wannan shi wannan bai'ul aini ne na maganar dabino kaza shi ake ban dabino kaza iyawa su ta zugaro iya amma shi wannan kurin a kai na yake ba ruwanka ina zan maka ni kurin ina san dabino sa'i kaza ba ruwana an yi damana ba a yi damana kurin bashi nake binka na dabino sa'i kaza da ban yake da wannan kamar da muka yi magana a baya maganar ta da aka kasar kasar abin da yake hannunka la ta bil malasa inda kaka sai abin da abin da bai hannunka kenan nan ma ɗaya ne bai'ul ayn shine aka hana kamar naga naga kaman cikin tawdil ahkam ya ka mas'alar haka talabani cikin sai ya ka manganu na magana kamar shi da kita cikin tawdil ahkam ya kawo cewa wasu daliban ilimi suna ɗauko wancan mas'ala ta za ka kaka abin da bai hannunka sai su gama ta da magana ko manakin kaya bai'ul masuf ce daban ne da rashin fahimtar nasin ne shi magana kaka sai da abin da bai hannunka ana niyin abu bai'ul abu kaza misali bawa kaza abu mota ta wani kaza ba taka ba ku zo don misali abokinka misali abokinka ne misali abokina ne ya san mota ta ya ce mota wajen malam iliya nawa ka saya kuram a yi ciniki ni ban yi magana ba jin saida ba shi je saida daga baya zuwa magana shi ne aka hana mota ta ta amma a yi magana a kamar yake so a domin domin dis markaza wannan shi bai ciki ba don wannan shi kurin iya san siffa yake so kurin wannan siffa yake so a ina za kawo ta za kata ba ruwan shi ko ka dago ta kone a hanya ta hwa ba ruwan shi kurin kai mota kaza amma wannan wanda aka hana ta wane duk mota kaza amma ni dora ma kai na cinikin kana son kaya iri kaza ko iri model kaza mota ce in abinci ne shinkawa yan taiwan yan ina ne yan niger ka hodi muni kana son ton kaza kuma ruwanka ita ke son ka maka muna iya ciniki ko ba babu ita mu ciniki jika kaza tan kaza a kaza tan kaza a jika kaza wannan bai cikin abin da aka hana bayan kware kamar shi ne malamin cikin tula kan ya ka bayan suna kawo su ce lahi ne tun bashin ka anan ka ci daban ne shi ne bai'ul musufu ne wani abu ne da kasan shi suke hujja da bai'ul salaf shi ma ba abu ba abu ma ba ma noma ba haifa da zai annabi halitta yi dan shi wancan ciniki ne na siffa ce kaili kaza sa'i kaza na dabino sa'i kaza na sha'ir wannan daban ne da abu kaza gona wani gona ta ka saya abinda ta hudu a shekara a shekara biyu iya ba ta hudu ba iya ba ai hori iya ya fara ma ai wani bala'i ya kone ka ga ka sara kenan shi ne gida cikin akwai garar amma wancan ma ba garar can ba garar kun bashi kana biyu na bashin ka kaza kun shi ne cewa kana iya ba mutum kuɗi hannu ka bashi kuma kin kaya kana ina kaka ba a ba ai cinikin da ko me kai halatta ki to shi ma wannan da aka hana sai da cinikin shekaru ana nihin irin wannan ciniki na dabino kaza ko dabinai kaza su ne aka hana cinikin su shekaru amma dabino sa'i kaza tan kaza a baɗi ina son dabino digila ko iri kaza tan kaza nake so ka ban kuɗi amsa iya zan ta aljeri iya tauri da kudin in kama kudin dabino nan babu laifi mai ciniki hamman ba kudin wannan ba hana ba sai ya ce sai yanzu sai salafin wa bayan nan maganar bashi nan salaf ana ne maganar alƙarar ba wancan manaramce ba ba an hana gama ciniki da bashi me zai gaya maka magana insha Allah nan an abdullahi bin amr qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hilu salafun wa bai manzon sallallahu alaihi yace bai halitta ayi ramce da ciniki qalla khatabi ma'ana wannan magana ciniki da ramce da ciniki ma'ana salaf alqard nan salafa ana ana ne bashi ramci wa zalik ya sifa abin an ya ƙul abi'uka bi kaza ala an tuqridni alf dirham masalan to zalika fasidun nan misali zan zo wajen mai kaya iya da wani abin saidawa yanci zan sai wannan kayan naka dirhami dubu zan sai wannan kayan naka jika ɗari in ka sai damun jika ɗari kiran kai kaban bashi jika ɗari kuma amma zan sai wannan kayan naka a jika ɗari in baka roman zan ma ciniki na jika ɗari amma wani san bakin jika ɗari me ana ake gudu dalilin ɗan adam ne za ka hana gama wannan gama bashi da ciniki don tun da ina son bashi a wajen ka na jika ɗari wannan ko ba jika jika ɗari ba hin saya saboda hin saya saboda kaman bashi tana ciki akwai tun da kayan ko bai kai ba don a samu wani bashin ɗan kasuwa haka ne ya baka inda ya kasa gashin da daraja da tsada ya baka ya baka jika ɗari don ya samu wannan riba shi ce misali ya zai suka misali cewa mutum zai iya misali ba da misali kayan jika su ta suna kamsali dirhami dubu da kayan ɗari takwas a saya a dubu saboda ba shi zai bada ya bada dubu da ɗari takwas an ba shi dubu biyu ya samu ƙarin ɗari biyu dalilin ba shi da ya bada sai ce bai halitta ba don a kona ba abuwa zai hutu ko da ba ba jahili ba zai ka sababin a wa mutum ƙarin kuɗi dalilin ba shi zai ɗauka ta ce bai halitta ba a yi a gama ciniki da bashi daga cikin tafsirin na miriri to ana yake ce kenan misali kenan ya ce masalan wace wannan wannan ciniki ce abin ce wannan ce wazalaka fasir wannan ciniki ne ba ta ce bi ba li'annahu innama yuqriduhu ala an yujabiyahu fi thaman ya bashi bashi dan ya samu kenan ƙari wajen kuɗi ya amsa mai da ke so ya sai da mishi kenan yadda ya sai yadda sai da mishi tunda ya san bashi bashi kenan a wajen wajen kudin kayan shi tunda ya san bashin shi zai mai farashin da yake so fa yadda kudin samana fi hadd al jahala kenan a nan kudin ya shiga wani mai aka ce haddi na rashin sanin rashin tabbas a nawa aka sai kan dan a hili kaza amma a hakika ba haka bane ba tunda dalilin bashin ne bashi ne ya sai da mai haka nan kan ba an gane ba kudin kayan na hakika kudin kayan da ya saya ba an gane ba kudin shi da ya mashi bashi kenan kudin sai da mashi ba a sama kudin kayan na hakika to wali anna kullu qardin jarum naf'an fawri ba anan yake cewa dukkan ramtan da ya janyo amfani riba ne ta wannan bangaren shi yasa kenan kawo wannan ba na san hadisi bai tabbatar kan haka ba amma na kenan kawo nan tunda dalilin bashi da ya bashi ya samu wannan karin kudi ya zama riba kenan ba a haka nan ba a gama ciniki da kurin ko ka saya ko ka ban bashi amma magana ka sai da mun kaza kinka kuma ka ban bashin kaza ba a gama da anan za a samu wani abu na dalilin bashin a haukan wani kidan wani ciniki ne kidan kuma bai halitta a gama ciniki da bashi ba a gama su an jabir qal na annabi a yace naha nahayu an bai'i ta'am hatta yajri fi sa'an nan kuma hana sai da abinci sai an samu awo na sa'i biyu kowa ya san abin da ya saya kai ka san tiya nawa ne ko kilo nawa ka saya shi mai saya ya san kilo nawa ya saya ka yi haka a cikin duhu an jabir qal na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai ta'am hatta ya jari fi sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin abinci sai sa'i biyu ya yi aiki a kan abincin ko ne ke na awo sa'ul ba'i wa sa'ul mushtari da sa'in mai saidawa da sa'in mai saye kowa kai da ka saida kaza na saya na saya kaza ne kuma ni mai saidawa na sa abin na saida wa yuzkar an Uthman radiyallahu anhu an samu masa magana daga Usman bin Affan iya cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala lahu annabi ya ce mishi ya ce Usman bin Affan idza bi'ta fakil in zaka saida ka auna wazabta auta faktul in zabta auta in za ka sai ibta'ata mana sai kai in za ka sai da ka auna in za ka saya kai ma ka auna kenan wajen sai ka sa abin da ka saya kai ma za ka sai da ka auna magana kenan in za ka sayo ka auna in za ka sai da ka auna kenan ka sa abin da ka saya sai bai'ul haiwan bil haiwan nasi'atan cinikin dabbobi bashi cinikin ma'aikata kana da misali rago ina da rago nau'i karami ko babba musulunci ba irin na kudi ba ne ba ba hana ba ka ba rago ɗaya in baka biyu ka ba raƙon da in baka biyu kato in baka bi kanana ka ban ɗaya kato nan ba laifi bane ba nan magana da yake yi amma a yi bashi ba a yi ka ba ni raƙumi ɗaya akan zan baka biyu he an samu biyu zan baka wanne shi ne ke mana nan kanna amma inda hannu da hannu ne ba lahi bane ba an samurata bin jundub anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bi'l haywan bil haywan nasi'atan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da dabbobi dabba da dabba nasi'atan kenan bashi shi nasi'atan ya nasi'a da bashi amma ce wa yuzu tafadul idza kana yadin biyadin amma ya halitta kaban akwai a ɗayan baka uku kaban da kuma ɗayan baka da kuma uku wannan in akwai bambanci nan ba laifi ba ne ba in dai hannu da hannu ne ba ba inda kuɗi ba ne ba hana na jika goma jika jika ya da a shi ana iya yi in dai kuɗi hannu ne amma wa an jabir wata ruwaya daban ta jabir bin abdullahi ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيعة شما جابر بن جابر بن عبد الله كبال labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu lai la ba'asa bil haywan wahidan bithnain babu laihi bangaren dabbobi a sai da daya da biyu iya wajen nau'in ko akwai da akuya ne ko da gudu rago ne iya wanda ya girma wanda ya karbi wannan ba laihi bane ba a ba da ɗaya da biyu in dai yadan biya da in dai hannu da hannu ne amma wa kariya huna sai atan amma annabi ya ki yin cinikin ɗaya da biyu in ba shi ne ka dole gano ruwayoyin na samura da na jabir sun tabbatar da hada irin wannan ciniki na dabba da dabba ba laihi ba ne ba a yi cinikin dabba da dabba gaban ɗayan baka uku gaban ɗayan baka biyu amma sharaɗi ya zamanto hannu da hannu ne idan bashi ne bi halitta illa mas'ala ta bashi inda ake samun haka kuma halitta a kaban bashin misali rago na layya ƙatan ragonka misali ai misali zai misali da kuma zai shiga misali hamsin ko sittin ba shi kamar na rago ne laya kayan Allah hore mini ana nan yan samu hali na sai rago to a nan wajen biya an ba mu yi ba sharaɗi ina iya baka ƙato sama na jika ɗari man baka ni na ga dama ba mu ajiye magana ba wata azzaba magana na ga dama in baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka aikace an ba shi ragomi wanda wanda bakawan da zo na mulakanci ka biya ni ba shi na na ba ka ba shi na kaza wanda wanda suka suka su haushi annabi ce a nisa za ku za ku haushi ku ce in biya ma ka ba ba shi ke doka me za ku za ku tare da hankali ba shi ke doka ku ce a biya wata shi kuma ya hakuri ku ce ya hakuri ne ba hankali ba magana wani abu ka na kashi aka doka to akwai annabi da aka samu dabbobi na zakka wajen biya nashi karami ne wanda bace mahikici a cikinku wanda ke kyakkyawan biya wajen biya biya abinda aka bashi a ƙashi wanda ake cewa misali mutum kuɗi ya baka bashi jika ɗari ko jika hamsin babu wata azazza da kuka yi babu wata azattara na asali a garin haka ake wata al'ada kurin bai tsammani kawai jika ɗari sai je na wani juyo samu halin samu jin daɗi ya samu riba na ji daɗi kurin ka zo na ce wani ga jika ɗari biyu ka riƙe kurin nan kan sa na baka cikin irwa nan babu irwa nan ko nan na kara maka kurin ni na ga dama babu sharadi babu azzaza babu ka tsammani kurin kurin jin daɗi na kara maka annan ba laifi bane eh ba laifi bane ba ka ba mutum wani kuɗi akan bashi da ya baka babu azzaza babu sharadi kurin kai ga dama ka bashi bai tsammani ma wannan shi ba laifi bane ba kyautatawa ce kyautatawa ce eh kyautawa ce maka ya zama to dama abin akwai ka'ida a ji dama an sani dama an ga kawo da akwai shiga kaza da amma kurin shine bai tsammani ba kurin kurin alheri ne kai na ka bashi kurin to shi ma kenan anan wajen dabbobi ba laifi bane ba an ba sharadi amma a zo a je jika dabba daya da dabba biyu bashi wannan bai halitta kurin sai bai'ur rutabi bitamar sai da rutab a nan ana nihin ba ɗanyen kaya ba a misali an ce rutab dabino iya ɗanye maga ai a nan da maga ba dabino wace ba maga ba ta ma dabino ko za ta ma dabino idan zai ta lalace dabino da yake tamar wasu kusan dabino iya tukubkin shi iya ɗanyen shi kahin ya bushe ya bushe kuma dabino shi ake ne sakamakon da yake da wasu kusan nan akwai wasu ke cikin abin dabino ko haka yake kayan zama da biyu ne dole ya zama ɗanye ko to wannan ɗanyen shi ne don akwai masarar bugun fasara shi ta suke cewa wajen da yake jani ya cika suna nan zalama a cikin azumi a yi abu da baki da rotab ya ce da kayan legim kayan ganye rotab ba kayan ganye bane ba legim bane ba a danyen dabino dabino sa danye tukub wanda bai bushe bishi da rotab ya sa kawo mu da baki da kayan legim a ce ka rotab kayan danye ba kayan danye bane ba rotab dabino danye kayan ya bushe kenan a nan an hana sai da dabino misali in zo sa'i guda na dabino na bushashe da na kaɗanye sabu ɗanye bai bushe ba annabi hana ya ce an sa'ad bin abi waqas قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر برطب annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqqas ka cewa naji manzon sallallahu alaihi wasallam ana mai tambaya akan sai da dabino da bushashe bi rutab da danyen dabino da aka mai tambaya sai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sallallahu alaihi wasallam yace ayanqusu rutab idha yabis qalu na'am fa nahawu sallallahu alaihi wasallam an zalika yace idan ka sai da dabino bushashe naka sa'i guda wannan ni ɗanye sa'i guda in ya bushe sun an samu bambanci da dole mai rage ta ke nan kwafi halitta ba kakkai duk da yawa nan za mu ga insha Allah cikin mas'aloli na bai akwai wannan abin haramu ne amma saboda bukata saboda bukata ta manoma masu nuna aka musu wata afuwa aka musu wani iyaka na habbakin wusuki kaza ana da dama a yi ciniki amma kai huce wuski kaza azam da bashin Allah kenan ba haka dan misali me ka ka nan saboda buƙatar manomi ya misali ni na ka yana na ni ina da bidon ajiya buce ina buƙatar cin sabon da bidon banda kuma abin sai irin wannan da dai buƙata ta da kullum aka bada shi irin wannan amma ba ba kura ko ko buce abu da kullum ka sai kwatan nawa a iya an bada iyaka na buƙata zamu ga gaba sai babu da musamman kan insha Allah amma haka kur'an ciniki haka an hana na akwai mamanci sai bai uzzar ibi ta'am kailan haka hatsinka a gona ya kama yayi makacha yayi yayi dusa makacha yayi kumshi ko ya ya kama ya hadiya a zo a saida da hatsi wanda yake a bushe a cikin bahu ai ciniki shi ma an hana an ibn umar radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم to ina gada muka yi gaba bai kamata ba lokacin ya zo wani malaka ran to mu dasa kan shi dan baban bazan lokacin yayi Allah kai mu ran to sai mu dasa kan haka insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته